أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi kai tsaye daga nan cikin gidan radio alhuda fm daga nan garin da magaram a yau muna talatin ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa biyar ƙin watan sha biyu miladiya ta 2021 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin shehun malami Muhammad Jamilu Zaino kan cewa ya ya kamata a tarbiyyantar da yara. A darasi na ƙarshe darasi na goma sha ɗaya yau za mu tashi kenan darasi na goma sha biyu. Bayanin zai biyo baya akan abin da ya shahi. hukumce-hukumce na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe da kuma irin rawan da suke takawa wajen lalata tarbiyya da warware ta da su kurkurtar da tarbiyya a neme ta a rasa a cikin al'umma abu na harko miye hukuncin kiɗi da waƙa Allah mai girma da buwaya ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma ومن الناس من يتخذ أو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah mai girma da buwaya yake cewa daga cikin mutane akwai wanda zai sayi ko ya riƙi yashashshar magana lahwal hadith maganganu na banza wannan abu yana amfani da shi liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin dan ya batar game da tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba tare da wani ilimi ba sannan kuma zai ɗauki wannan al'amari a matsayin cewa shine kayan shi na wargi a rayuwa to waɗannan mutane Allah subhanahu wata'ala ke cewa waɗannan lahum azabun muhin suna da azaba makaskanciyar azaba suna da azaba walakantatta mafi yawancin malaman tafsiri suke cewa abinda ake nihi da lahwal hadith wanda ya zo a cikin wannan aya suka ce huwal ghina shine waƙe ko waƙa abdullahi dan mas'ud Allah ƙara yarda a gare su yake ambata cewa huwal ghina'u abinda ake cewa lahwal hadith ya shassiyar magana shine ake cewa waƙa alhassanul basari ɗaya daga cikin magabata yake cewa wannan ayar nazalat fil ghina'i wal mazamir wannan aya ta sabko game da mutanen da ya zamanto suke amfani da sauraron kaɗe-kaɗe da sarewa bushe-bushe kenan idan muka duba a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa za a ɓatar da mutane game da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wanda iya daga cikin ɗabi'ar waƙa haka yin. Waƙa tana hana ɗan Adam ya zamanto yana iya sauraron karatu ko na makamancin wannan. Dittelin da zai kama ko radiyon da zai kama in dai ya ji ana wa'azi to shi kawai ba haraka shi bace ba. Zai wuce kai tsaye ya je ya samu inda ake filim ko ake waƙa ko ake kaza ko ake kaza. to kaga wannan ai matsala ce sannan kuma abu na biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ta'ala yukhatibu shaytana Allah mai girma da buwa yake ma yake ma shaydan maganan cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka fizgi duk wanda zaka iya daga cikin su diyan adam in da sautinka miye sautin shaydan malamai suka ce shine kidi da waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunanna min ummati min ummati aqwamun zai kasance a cikin al'umman na akwai wasu mutane yastahilluna al-hirra wal harir za su rika halatta zina sannan za su rika halatta wa kansu sanya alhariri wal khamra za su halatta wa kansu giya manzon Allah yake cewa wal ma'azif za su za su halatta wa kansu waƙe-waƙe da bushe-bushe manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kaga abu na harko halatta zina a daga ga cewa ba laifi bane ba ba zan mance ba wani yaro yake tambaya wai a kalas din su wata yarinya ta ɗauki juna biyu kuma na banza wai za a yi suna yanzu cotization ake a cikin kalas din cewa wai za a bata wani gudunmuwa na daban wannan kaga ta'awun ne alal ismi wal udwan bimana taimakawa juna ne akan saba wa Allah da ta'addanci da rashin sanin ya kamata to kaga inda a da dai da aka sani idan irin wannan hatsarin har ya kai ya zo ya faru to ɓoɓɓoyewa ake ana lallaɓewa to amma yanzu kana ga abu ya zamanto har shelanta shi ake na ji da kunne na wata tana cewa dan an yi cikin banza sai mi na ce to shikenan kabbir alaiha arba'an wannan bala'i ya kai bala'i kenan a ran da ɗan adam ya rika saba ma Allah kuma ya rika ji a cikin rashi ta ba wani abu ne ba la haula wala quwwata illa billah mazalla dai dama ya riga ya faɗa za a samu wanda suke halatta haka in za su tsoke shi ba a bakin komi ba sannan kuma za su rika sanya alhariri mazalla yake cewa za su rika shan giya ko kuma ka ce kayan maye ko ya zamanto giyar ko ya zamanto tabar wiwi ko ya zamanto kaza ko ya zamanto kaza duk abin da za a sha hankali ya gusa ba shi sunan alhamru sannan kuma abu na gaba manzala ke cewa wal ma'azif za su rika halatta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan hadisi yana mana nuni akan cewa sayati min almuslimina aqwamun ya'taqiduna anna zina wa lubs al-harir al-asli wa shurb al-khumur wal musiqa halalun za su rika cewa wannan abubuwan duka kaman halal ne har kaga ana ta kewaye kewaye ana kame kame ana hawa halatta a waɗannan abubuwa haramun ne wajibi ne ga dukkan mutum mai imani wanda yake so ya kare imani shi wajibi ne nisanci kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ba addini bane ba yawwa kiɗa da waƙa ya zamanto shine abin da zai zamanto mu kaga ko a haka kiɗi da waƙa abu ne wanda yake ma'alum min alhayati al-ijtima'iyyati bi darura annahu ada sayyi'a yani abu ne sananne cewa wannan mumuna abu ne to ya za a ɗauki a ɗauki ganga a ka cikin masallaci ko na makamancin wannan saboda tsabagen an halatta abu ana gaba komai bane ba in ka je wani kiɗin ya tashi subhanallah zai ka zama wani a makaɗan wani na ƙasa da ƙasa ne sai a ce maka yabo ne ake yi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kiyaye Allah shirye mu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ko za su zo su halatta haka in a rika ɗaukan cewa ai haka in ba wani abu bane ba dan saurari kiɗa shi kuma kiɗa da waka yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata tarbiyya yana lalata tarbiyya kwata-kwata a kasa gane kan tarbiyyar gaba ɗaya mu ƙarasa bayanin haka sai mu zo mu ga abubuwan da suke ratayuwa tare da abin da ya shafi kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sannan bayan haka abu na hudu wa nuqila an shafi'i fi kitabihi alqada an nakalto magana daga imamu shafi'i a cikin littafin shi alqada yake ambata cewa alghina'u yace lahwun makruh waka wargi ne abin kyama sannan kuma yushbihu bil batil kamantacceniya shi da aikin banza kawai ke kamantacceniya ya ce kai ba ma wannan ba wa manistak thara minhu fa huwa safi duk mutumin da ya yawaita sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya ce wawa ne wannan mutumin bai san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba waƙa a yau a cikin matakin da muke rayuwa a yau dukkan mutumin da yake rayuwa yake bibiyan waɗannan abubuwa ya san cewa aglabul ghina fil a'ras wal hafalat wa fil iza'at zaka samu mafi yawancin waƙoƙin da ake sawa ko a wajen biki ka duba haka ga wani bala'i da ya haɗa al'ummar nan yanzu yau za a ce wai za a kawo sadakin wacce kawai sai a zo mata su cika gida a ɗauko amfili a sa wani kiɗi kawai su yi tarawa mala la haula wala quwwata illa billah da ɗiyan su kankana da wanda suke da wayon da wanda ba su da wayon da wane ne in ka ga yarinya karama tana rawa mala la haula wala quwwata illa abin sai yawa kamaki ita kuma a wajen uwarta ta gani za su zo su cika gida a sa a sa kiɗe-kiɗen na irin na hausa a yi ta rausayawa to yau za ka samu kaɗe-kaɗen nan ga a cikin gidaje burjik kaɗe-kaɗen nan za ka same su a cikin gidajen radiyoyuka burjik kaga kawai an ɗauko wani ivoirian ko na makamacin wani an samu kusur ana ta abubuwa malam ko wasu 'yan fina-finan nan haka kawai babu gairi babu dalili ya zo a samu ko wani mawaƙi ya cika muku kunnuwa da hayaniya da surutu ya lalata muku imaninku ya nisantar da zuciyarku game da juriya da kokarin sauraron alheri ba ku san me suke haɗi ba in ma kun san me suke haɗi me amfanin abin to a yau dai zaka samu haka a cikin kafafen kallo tele nan ma za ka asa ai ta lalata tarbiyyar yara to tarbiyya gaskiya abin da shayi kaɗe kaɗe da waƙe waƙen nan idan ba a sa musu birki ba yana ɗaya daga cikin abin da yake kai yara zuwa ga lalacewa saboda mafi yawanci abin da ake kallo a cikin waɗannan waƙe waƙe da ara ce wani abubuwa ne irin na tozarci kaga yara kankana kaga mata wane ne matasa ana an hutu ana tarawa ana ta girgiza jiki ana runguman juna ana wane ne to me zai hana yara su lalace haba za ka samu waɗannan waƙoƙin mafi yawancinsu waƙoƙi ne akan su alhubbu akan waƙoƙin soyayya walhawa da waƙoƙi haka na shirme na son rai sannan kuma walƙobla wasu waƙoƙin da sumbata a cikinsu walliƙa wasu waƙoƙin kaga ana haɗa jiki a cikinsu sannan kuma da wasafta abubuwan da baya halatta a wasafta su maganganu irin na batsa za ka samu a cikin waƙoƙi da yawa haka in yana faruwa. wanda waɗannan su kuma suna kaiwa zuwa ga motsa sha'awa ta matasa sannan kuma tana yana ƙara musu ƙarfin gwiwa akan aikata ayyuka na alfasha ƙarshe dai in ba a yi hankali ba sai sun haɗa akan zinace zinace tun mutumin da ya yawaita wannan kalle kallen ya zamanto shine aikin shi kawai to wannan mutumin ba abin da zai hana ya haɗa zuwa ga zina Allah kiyaye idan kiɗi ya haɗu da waƙa ga mawaƙi ga mawaƙiya to me saura babu abin da zai saura in ba fasikanci ba Allah subhanahu wataala ya kare ya kare al'umma musulmi gaba daya to bannan da yake tattaruwa game da abin da ya shahi haraka na kiɗi dukkan zuciyar da ya zamanto kiɗin nan da waƙa shine ta sa a gaba to ta saurari abubuwa kamar haka abu na farko kamar yadda Sheikh Malami Ibn Baz yake ambatawa la shakka annaha khatarun azim yace wallah babu shakka akan cewa sauraron kiɗi da waka hatsari ne mai girma sannan kuma abu na biyu yana yaunanar da jikin mutum akan tashi zuwa ga bauta wa Allah subhanahu wata'ala a duk mutumin da ya cika sauraron kiɗi da waka to wallah da wahala kuma ayyuka alheri ka same shi a gaba gaba sosai duk inda ya ce za ga da wani dan ekutar kin shi ko wani waye kawai kidin nan ne ke kallo waka nan ne ke kallo ya saba ya zama to mishi jiki da haka sallah ma ake tunanin da yake kenan kawai ga Allah Allah yake a gama ya koma inda ko kuma ka ga mutum ya zo ya bude shago kawai kidi da wakan nan ne malam wuni siram za a rika sawa in wannan ta kare wannan ta biyo in wannan ta kare wannan ta biyo haka za su wuni dole ba abin da zai hana zuciyarka ta gegashe sannan kuma wa annaha bala'un kabir kai sauraron waka bala'i ne mai girma bala'i ne mai girma matashi matashiya a ji tsoron Allah a daina abu ne wanda yake bai da amfani sannan kuma fuskantan sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallonsu kamar mutum ya fuskanci ƙofa ce ta alfasha sannan kuma yana daga cikin sababban da zai kai ka zuwa ga aikata wannan alfasha sannan kuma yana daga cikin sababban da za ka riƙa jin kumci a cikin rayuwarka ka riƙa jin zuciyarka ta maka kumci idan kana sauraron kiɗi da waƙa to wallahi lalle tabbas ba za ka samu hutun zuciya ba ubangiji subhanahu wata'ala yake ta duk wanda ya kawar da kai shi game da ambatuna karatun qur'ani baka ciki salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka ciki astaghfirullah wa atubu ilaihi baka ciki duk wani aiki alheri da aka sani kai baka ciki kai dai kidi da waka kawai to ba abin da zai hana zuciyarka ta shiga cikin wani umci zaka rika jin cewa kana kaman ka annaka tasa'adu fi sama kamar an nemi cewa kai tattaki ne ka je zuwa ga sama to Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye kare al'umma gaba daya sannan hanyoyin da ya kamata mutum ya bi idan yana so ya magance sauraron kiɗi da waƙa ga hanyoyin da ya kamata a bi hanya ta farko alibti'adu an sama'iha min radio wa television wa ghairihima ka nisanci duk abin da zai sa ka saurari waka radiyo ce tele ce duk inda ka san cewa yanzu ka duwa gaho a saman saman yanar gizo-gizo na akwai tashoshin da kawai waka ne suke ashvin cut awa 24 akan 24 waka ne ake kawo ba ji ba kakkauta ba ji ba gani to wajibi ne ka rabu da irin waɗannan radiyika da suke sa kaɗe-kaɗe da tilika da suke sa waƙe-waƙe da wane da sauransu wajibi na nisanci haka ɗin kuma lasiya ma barantana ma al'aghani al-khali'a irin ya waƙe-waƙe da za ga ana yin a cikin siffa na tsiraici ka ga matan a cikin siffa ta tsiraici na indiya ne ko na 'yan na fina-finan hausa ne 'yan wane ne in ma na wane ne da alayat hal kinan ka nisanci waɗannan abubuwan wayarka ka tsarkake ta daga waƙoƙi dan Allah ka tambaye kanka wannan hayaniyan da ka tara a yanzu ka kwanta ka mutu ka bar waɗannan abubuwa a cikin wayarka ina za su ta yi yaya cikawarka take wayarka a dankare da abubuwan da Allah ya hana ka an hana ka an maka wa'azi da sahi an maka da rana an maka da malice kuma kawai kana ga wallahi akwai wanda yake ga cewa ba za a iya fasa sauraron waka ba yana ka ka'ina marso kaza ai bayyayuwa a ce ba subhanallah a ce ya fasa sauraron mawaƙi wani kuma mawaƙi wacce yana ga wani abu ne wanda yake impossible a rayuwar shi to Allah kiyaye kina abu na farko dai mutum ya nisanci abin idan kana so ka fasa sauraron kiɗi da waƙa sannan abu na biyu idan ka nisanci wancan to ka huskanci ambatan Allah karatun alƙur'ani mai girma la siyama karanta suratul baqara barantana suratul baqara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana ya firru ya kasa shaydan yana gudu yana yana barin min albayti alladhi yuqra fihi suratul baqara gidan da ake karanta suratul baqara shaydan baya zama amma kaga gidan ba a karanta baqara ba amma fa music da wannan ba irin wannan da ake kira shi da suna album album kala kala na mawaka a shararrun mutane kala-kala ba wanda bai sauke ba a gidan gidan ma a kan shirin tsimi ne na shaidanu kayar suke rayuwa a gidan ma halus halin shaidanin ne to kaga ba ku so ku zauna lahiya ba ubangiji subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan liqaumin wa hudan wa rahmatan lil mu'minin Allah ke cewa ya ku mutane haƙiƙa ya zo muku wa'azi daga wajen Ubangijinku da warakan abin da yake damunku a cikin zukatanku da shiriya da rahama ga dukkan mutumin da yake mai imani ne wa hudan wa rahmatan lil mu'minin to wannan shiriya shine mishin alqur'ani mai girma kaga baka san daidai da izihi guda ba a cikin alqur'ani mai girma amma hawaka duk wanda aka sa sai ka ida sata kai wani irin musulmi ne kai wace irin musulma ce kaga ɗan mata subhanallahi barantana a wannan lokacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka gansu a makarantun boko a saman titi a ina ne kawai banda music ba abin da suke saurari shi yasa daga ka kalli za ka ga mutum kamar shaidan ka kalli yarinya ga ita da kanta zubin shaidanu take to Allah kiyaye ya zama to banda wannan da'ara banda wannan fitsarancin ba abin da mutum ya sa a gaba kina sauraron kaɗe-kaɗe da wane ne yanzu hatta da matsalolin da ake ce ana fama da suna a bangaren da ya shafi zamantakewa na aure matsalar wasu lokuta tana samun asali ne daga su waɗanda suke zaune a cikin gidan auren ba sa jin magana ko ka samu namijin baya jin has ko ita macen ba ta jin has ko kuma da shi da ita kin gaba ɗaya san makal ba wani mai jin magana a cikinsu banda kiɗi da waka ba abin da suka sa gaba gidansu daga sahiya ta yi aka kunna arewan nan ba ran ba za a kashe ta ba sai lokacin da aka zo barci kai wani haka za su kwanta su bar ta tana kone suna barci tele a kunne ana ta kiɗin na ana waka ana shirye-shirye irin na fitsarar da mutane ya za ku fitsarance amma duka mutane ana ta ji ana kallo kuma ba abin da aka fasa kuma so ake wai a zamana lahiya kowa so yake rayuwar shi ta yi kyau ta wuce hanya duk mutumin da yake so ya hasa sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya nisanci duk telin da ake sa da duk radiyon da ake sa waɗannan abubuwa sannan kuma ya huskanci inda ake sanya karatun alƙur'ani da karanta ƙur'anin a karan kanshi sannan kuma mutum ya zamanto daga cikin ɗabi'ar da za ta sa ka bar wannan abin da ya sha ka sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe qira'atu siratin nabawiyyati wa shama'il muhammadiyyati mutum ya lazumci karanta tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi rayu ya halayen shi suke ya sifofin shi suke sannan kuma ka bibici akhbaru sahaba sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suka rayu amma sai ka zo ka yi ta abin da ka ga dama a cikin rayuwa kuma so kake wai rayuwa ta yi kyau da haka yin wa musulmi wajibi ne mutum mai imani namiji ko mace ya nisanci duk abin da yake wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe babu alheri a cikin shi saboda iya ɗaya cikin abin da ke lalata tarbiyya kaga yara ƙanana an sa musu an cika musu kartemar da waƙe-waƙe ko a sallar uwarsu ita za ta kunna ta sa ta ba su ta sa ta ba su suna saurara dare da rana shine wuridinsu shine karatunsu shine tilawansu kuma so take ɗinta su yi albarka su yi alheri ta wace hanya Allah baki amana kin lalata lalata amana kin su kurkurtar da ita da haka da alayi hal wajibi ne ga dukkan mutumin da yake so ya tsarkake gidan shi daga duk wani datti kidi da waka ka sa musu hadd ahmar ka ja musu jallayi babu su babu su a gidanka a cikin wayarka ba za ka saurara ba haka kuma al'ummar da suke rayuwa karkashin ka wannan abin ka musu bayani yanda za su fahimci cewa lalle abin haramun ne gaba ta gaba bayan abin da shayi kaɗe-kaɗe da wage-wage daga cikin abin da yake rusa tarbiyya yake rusa gidaje wanda kuma uwaye ake samu suna aikata waɗannan ayyuka shine shan kayan maye ko kuma shan sigari uba ne amma yana shan taba to wannan matsala ce mai girma kai don allah ka tambaye kanka ɗanka tun da ya taso ya kana shan sigari me zai hana ɗanka shan sigari me zai hana in ya gani shi ma ya ɗoka a gaban idanka zai saboda shi bayyada wani example a rayuwar shi mafi kyawu sama da mahaifin shi kowa yana takama da baban shi yaro ƙaramin ya tashi yana babana babana babana duk abin da wannan baban nashi to shine daidai ko da duniya za ta haɗa kan ba daidai ba ne ba don me za ka rushe tarbiyyar ɗiyanka kai da kanka Allah ya meka maka su ya baka su ya maka kyautansu suna nagartattu tsarkakakku ba su da kowane irin datti amma sai ka tashi sai ka lalata tarbiyyar ta hanyar tun suna kankana ba san ba inda duniya ta sa gaba sun ganka kana tashin sigari kowane lokaci dare da rana haba ai gwanda ka fasa ko mutuwa za ka yi gwanda ka mutu in ma baka fasa ma mutuwar da mutuwar za ka yi gwanda ka mutu cikin da'a da izza da neman kare addininka da neman kare mutuncin yaranka da ba su tarbiyyarsu abin da ya shahi sigari ko kuma taba haramun ci wanda ya nisa a ciki yana ga abin a ai babu wani dalilin da yake nuni aka a ga dalilan birjik akwai dalilai sosai saurara dalili na harko ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa daga cikin manuhohin da suka sa aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya halatta wa mutane at-tayyibat daɗaɗan abubuwa nagartattu wanda ba sa cutar da mutum sannan kuma wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ya haramta a gare su dukkan wani abin da ke kazamta ne taba kazamta ce wanda suke yin ta ma suke tsurwurtan arzikin da taban da alherin taban suke samu su da kansu tabbatar da cewa datti ce kazamta ne kayan wari ne kayan ba wani kayan alasan barka ba ne ba kayan turmi da alawadde su da suka yi abin 'yan duniyan ma suka ce a in za ka sha ta kasa cikin jama'a saboda za ka cutar da su bala'in da taba take da hatta da ɗan da mutum zai aihuwa yana yana gadar mushi da wasu wasu burabuzan wasu abubuwa na bangaren da shahi lahiyar shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi zuwa mutane bayani akan abin da ya shahi dada dan abubuwa kuma yayin bayani akan abin da yake duk abin da yake khabith ne kuma ya haramta a gare su to anan malamai suke cewa wad dukhan min khaba'ith suka ce hayaki taba ko shisha yana daga cikin alkhaba'is wannan abubuwan suke kyamaman abubuwan suke kazamta sannan kuma karihar ra'iha abu ne wanda yake da mummunan wari wari yake duk mutumin da yake shan taba ya san wari take baka taba ji an ce kamshin taba ba sai dai warin taba tun da kake wari take da ka wajibi ne mutum ya yi kokari matuƙa ya ga cewa ya nisanci ya nisanci haka ɗin ka duba irin yadda manyan suke sha kaga wani ya ga yaro ɗan ƙararrami mitsitsin yaro abin tausayi wallahi sai ga yana sha subhanallah Allah shirya sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku ɗauki kanku da kanku ku kai kanku zuwa ga mutuwa zuwa ga halaka Allah ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa duk mutumin da yake shan taba bai kyautata wanda Allah ya ce a kyautata ba me yasa saboda yana kai kanshi zuwa ga halaka ne karan sigarin da zai kunna maktuba alaihi ko kuma kwalin a rubuce cewa kai hankali da lahiyarka to yanzu ba ma wannan sigarin da aka sani a da ba yanzu wannan shisha ka ga mutum yana hudu hayaki kamar wani tsohon mashin kamar tsohon moto nana ya turnike gaba ɗaya yana ga kamar wani burgewa ne ko wani wayewa ne ko wani ci gaba ne shi ko miskini bai san ba shi abin tausayi yana kalubalantar lahiyar shi ce bayanin da masana suke yi wannan shisha da mutum ya sha guda to gunda ya sha karton sigarin gaba daya bala'in da zai samu na bangaren da ya shahi lahiya bai kai ba na jan shisha guda da yi kuma ka dubi wani abin kazamta kawai haka zuwa zuwa zauna wannan ya sha ya ba wannan ya sha shi ma ya ba wannan ya sha kawai mala la shiremu Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa da haka shi kuma hayaki ko kuma taba yuqi'u fil amradi yana kai mutum zuwa ga cututtuka kasardan kamar misali abin da ya shahi sardan da abin da ya shahi mai cewa sardan shine kansa ya gadar maka da wani kansa a cikin a cikin a cikin gangan jikinka kaga huhun mutum ya ratattake gaba daya haka ake mutum yana kake na zubar da jini subhanallah kaga ka halakar da kanka ka kyautata ma kanka Allah ya kyautata yayi ka yayi ka a yanayin da kake saboda ka ji daɗin lumfashi ka ji daɗin kaza ka bauta wa Allah da ya kamata amma ka zo ka shiga wani abin da ba sa ka ba da haka wajibi ne mu kiyaye kwarai da gaske wajen tarbiyya a yi ƙoƙari mahaifa a rabu da karan sigari saboda yana sa yara su koya kuma ga wani lattijo misali yana sha yaro an yi gani yaya kenan kaga min babu aula Allah kiyaye Allah ke cewa wala taqtulu anfusakum Allah ce kar ku kashe kanku duk mutumin da yake shan sigari yana faman kashe kanshi ne kwarai da gaske eh yana fama kashe kanshi ne sannan kuma ita wannan sigarin na Allah ya yi bayani game da abin da sha kayan maye gaba daya Allah ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin da zaka samu shine mafi girma saboda dan amfanin da kake tsammanin zaka samu amfanin me zaka samu dan kasha san kasha sigari sannan a cikin shan sigari akwai almubazaranci ɓannata dukiya da wance kalar da ita da saka ta inda bai kamata a saka ta ba Allah kuma ya alƙawarin cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin su da kake gani masu almubazzaranci masu wance kalar da dukiya ya ɗauki kuɗi ya sayi karan sigari ko ya sayi butan butan butan butan me yake kira shi da suna shisha baya halatta da haka sai da sigari ma haramun ne kwarai kwa ma la ya juzu lintifa'u bihi shar'an la ya juzu bai'uhu duk abin da bai halatta ba amfani da shi a shar'ance to baya halatta a sayar da shi duk mutumin da yake kasuwanci yake sayar da sigari ya ji tsoron Allah ya tuna gamuwan shi da Allah kar ka zamanto sababi na lalacewan diyan al'umma su balbaltar da rayuwarsu su lalata rayuwarsu gaban su ta rayuwa ya zamanto gaba cewa take bata da kyawu ka ji tsoron Allah da wanda zai sayar da sigarin da wanda zai sayar da wiwi da wanda zai sayar da wane ne duk wani abin da aka san tramol ne wane ne abin da yana bugar da hankalin dan adam kuma ana sayan shi dan wannan manufa wallahi sayar da wannan abin haramun ne kuma dukiyar da zaka samu a dalilin wannan abin dukiya ce ta haramun Allah subhanahu wa ta'ala kyauta da haka dai sai amfani da dukiyar ka wajen sayan waɗannan abubuwa lalle alwazaranci ne Allah kuma ya ce wa kare dalle duk wanda yake alwazari ne to dan uwan shedan ne shi kuma shedan ya kasance ga ubangiji shi mai butulci ne ya butulce wa Allah ya kafirce wa Allah subhanahu wataala ɗan uwa musulmi kasancewar lokaci ya riga yayi sannan kuma akwai ƙarin wasu bayanai da dalilai akan abin da ya shafi haramcin taba ko ko abin da ya shafi shisha ko abin da yake kamancece ne da haka nan ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita lalle wajibi ne ɗadam sai ya jure idan ka jure ka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala to Allah zai kama maka akan kamar wannan ɗabi'a da hali wanda yake baya da kyawu sannan kuma kaga tarbiyyar ɗiyan kama insha Allah ta wannan bangare baka da wani matsala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته